za mu tashi shafi na ɗari uku da talatin da shida ɗari uku da talatin da shida almadatu salisa fil ariyati madda ta uku a cikin ariya menene ariya shine bahaushe yake kira aro Allahu alam kuma daga cikin larabci ya samu ha na ariya shine aro ina jin aro kuma hausa ce ko babu wata kalma da nake take ma'anar aro a hausa ko na lamini kuma zai iya ɗaukan ba aro ba da hausa eh yawa zai daukan wasu abu amma ba na ji akwai wata kalma da hausa ne wanda ta wuce aro din wani aramin kaza na ba ni aron kaza yi mala yace ta'rifuha al'ariyatu hiya shay'un yu'da liman yantafi'u bihi zamanan thumma yarudduhu ka yata'ira muslimun min akhar قلما يكتب به أو ثوبا يلبسه ثم يرده ما لا يتي أرو تعريف أرو أمسلنتي شيني ولا أبو da za a ba wani ya je ya amfana da shi na wani lokaci sa'annan sai ya dawo da abu shine sai ya ba mu misali yace shine kaman musulmi ya ari wani abu a wajen musulmi kaman alkalami ko tufafi ya yi rubutu bayan ya gama ya dawo masa shi ko tufafi ya sa ya yi kwalliya bayan ya cire ya dawo masa da ita to duk shi ne ake kira aro a musulunci hukuma hukuncin aro al'ariyatu mashru'atun bi qawli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qawluhu ta'ala wa yamna'una al-ma'ruf وبقوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مدمونة قال ذلك لصفوان بن أمية لما استعار منه عذرعا وقال أغصبا يا محمد وبقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة لقاء كركر تدعوه ذات زلفي بزلفها وتدعوه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مقصورة القرن قلنا يا رسول الله ما حقها قال إدراك فحلها وإعارة دلوها ومن ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله وحكمها الاستهباب لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد تكون واجبة على من اضطر إليه مسلم في استعارة شيء من الأشياء وهو عنه في غنى وأخوه المسلم في حاجة إليه ما لا يتي hukuncin aro a musulunci wato hukuncin aro a musulunci shari'a ce ta musulunci musulunci ya da ayi aro saboda faɗin Allah da yake cewa a cikin suratul ma'ida ma'ida yace ku ti ku yi taimakekeniya aro taimako ne ku yi taimakekeniya a wajen bin Allah da kuma tsoron Allah duk abin da zaka taimaki mutum ya samu ya bi Allah da shi abinda zai zai zai samu tsoron Allah da shi lalle a yi shi da kuma zargi da Allah madaukakin sarki har ma da alƙawarin azaba a cikin suratul ma'un ne ko na ni ila bi quraish ila bi murhilata shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt a ara'aita alladhi ara'aita alladhi kuma ko ce min ida to zuwa ara'aita alladhi yukazzibu bid-din wa dhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين في الله يتي فويل للمسلين سيتي الذين هم عن صلاتهم ساهون سيتي الذين هم يراؤون sai ya ce wa yamna'una al-ma'un kaga har ma da maganar azaba sifa ce ta ‘yan wuta hana aro shi ma'un in gara karanta fasaran wa yamna'una al-ma'un suna hana ƙananan abubuwa malamai da suke ta tafsirin ma'un in suka yi dangane da mata shine samun magi samun gishiri na aran rariya na aran bulugari na gasunan gasunan irin yadda ake yi a gidaje karka yadda ka ce matar kaktari na bayarwa domin ka shiga cikin wayan na'unar ma'u musulunci an gina shi akan taimakekeniya da haka ka sa lalle a ringa bayarwa idan ma ka ga an yawan aro rariya makota sai ka ce ki ce an bar musu sai ka so sabuwa ha ka gobe ka hutar da su da su ta zuwa aro na ina nufin ba sai kin yi ta wahala ba suka so wata haka ake zamantakewa da makwabta ba ce an hana ba sa'annan da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce aro ne wanda yake za a kiyaye shi shine ariyatun madmuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa ma mali abin nan Safwan bin Umayya ne labari ne mai tsawo shi Safwan bin Umayya yana kera kayan yaki ne yana yana da factory na na kayan yaki ina nufin mashi hmm? duka ne kayan yaki to kuma lokacin musulunci ya riga ya kawo ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da kuma za a je yaƙi yanzu ya ce a ba su aro ya karɓa to bayan an je an dawo shi da ya zo a matsayin shi na dan kada ka jin kalman ka san ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba musulmi ba a lokaci dan cewa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam kwacewa kai shine a gasaban ya muhammad wato ka kwace min ne ka fi ƙarfi na ba za ka da min da kayana ba shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan kalma ce bal ariyatun madmuna a aro ne muka yi kuma aron nan za mu tsare shi mu dawo ma da kayanka ba abin da zai ciwon kai a ciki mun karbi mashi goma na za mu dama da mashin ka guda goma mun karbi kaza za a dama da shi shine ma'anarsa da aka karɓaro haƙƙi ne na wanda aka karɓi aransa sa'annan da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani mutum da yake da raƙuma ko yake da shanu ko yake da awaki baya ba da haƙƙinsu masu kiwo su ji da kyau wallahi ka san wani kawai ya ɗauka shi kamar harkar duniyar nan yadda bature yake yi kamar haka musulunci yake a yi musulunci kuma ba haka yake a yi shi musulunci in Allah ya baka kuɗi to ya ba mutane da yawa kuɗi ko hausan ba ta fito sosai ba idan Allah ya hutar da kai ya hutar da al'umma da yawa na in Allah ya ni'imta kai yawa al'umma da yawa ni'ima wannan shine musulmi saboda da karkashin inuwan ka yawa za su huta ƙarƙashin inuwar kaɗewa za su samu kwanciyar hankali na ana shi ne arziki a musulunci ba kamar yadda ake yi kawai mutum ya ɓoye kayan shi shi kaɗai na daga shi sai ƴaƴansa sai matarsa wani ma ko ɗan iyayensa ba sa ciki akwai wanda za ka ji labarin su tsakaninsu da iyayensu ba kyau na nufin uwar da ta haife shi ba mahaifin da ya haife shi labarin bakin yanayi masa ruwa an taba ba mu tarihin wani ba Allah a Kano zamanin sarki Ado Bayero ya samu kuɗi kuɗi masu yawa yana da kamfani har waje mutumin da ya zo ya rasu akwai wani mai amana da suke harkar dukiya da shi a ƙasan waje da ya ji labari ya rasu ya ce a irin abin da ke tsakanin sun su ya zo sam su ya zo kasar nan saboda akwai amana tsakanin su ya dawo da dukiya mai yawa ya zo da ita ya je Kano da haka kaga Kano tun da ya je ba inda ya kamata ya je sai wajen sarki ya nemi ganin sarki ya ka ce to gashi gashi wani dan da abokin hudda na ne akwai amana a tsakanin mu kuma an ce ya rasu yasa nake so a taimaka a nemo mu danyinsa aka nemo babansa mahaifi a fada fa aka zo da babansa aka zo ga ga bature ga kuɗi ga jama'a aka yi bayani aka yi bayani aka faɗi dukiya mai yawa aka ce ta wannan na ɗanka ne ce uba kawai sai yana kuka ya ce a ba na ɗansa ba ne aka ce na ɗanka ya ce a kai na ɗan shi bai da wannan aka yi bayani aka yi ya ce fashi ba ba dukiyar ɗansa ba a yi nan a yi nan ƙarshe ya ce to ku ji idan na ta ɗana ne to ba na so me ya faru ba bai ce to in dai muna har ya mutu ba mu daina rigima da shi akan ragon layya ba ragon layya na eh ya ce har ya mutu ba su biyar da rigima a kai da shi a kai ya ce to in har nashi ne wannan na yana da wannan muke mun haka to ba na so an ce wasu suka ba shi kuɗi kyauta masu yawa kuma ki karɓa ya karɓa mai ba mu sani kaga wannan labari ne mara daɗi eh a ce musulmi ya dukiya yana da iyaye amma ba su huta ba na ya da ƙanin uba yana da wan uba yana amma ba su huta ba to me amfanin kudin menene amfanin su ba ku ce ba su da amfani Allah ba su da shi saboda kuɗi ai in ba ma kamo ne su ta maganar lahira ba ai kai ma musifa ka jawo kanka akwai marjiba a lahira jama'a wallahi duka muna son kuɗi amma kuɗi musifa ce wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba kuma zai zai gane wallahi jarabawa ce musiba ce eh in Allah ya baka to kai kokari ka nemi lahira da shi nan ne zaka samu sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga wannan kudin yace fitina ce dan tashin kiyama yace illa man fa'ala hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimali yace wanda kawai fitina kudi ba za zama masa fitina ba kiyama shine wanda ya bada su ta dama da abu ta gaba da yankin su ta mutane yace shine kawai ya more su kuma ka gaba da sharri shedan masu kudi me zai hana su kyautata wa mutane ba abin da zai hane su ba abin da zai rage su ba zai hana su su yi duk abin da suke ba idan yana zuwa ingila so ashirin a shekara in yayi kyauta ba zai daina zuwa in yana zuwa saudiya umra misali ba zai daina zuwa ba in yana siyan mota ta miliyan ɗari yana hawa ba zai daina siya ba duk farfesun da yake ci ba zai daina sha ba to amma shaidan zai zo ya ce i'i ai tai ai tai sai ka ji mutum ya mutu ka ji ana ta faɗan abu kamar tatsuniya sai mutum ya bar biliyan ne kaza biliyan mai bifa ba mai yan ba na Allah kaga mutum ya mutu ya bar biliyan amma a rayuwarsa ko masallacin dubu ɗari ne taɓa yi naira dubu ɗari da taɓa kai ta lahira ba to ba sai an je gaban Allah ba mun je lissafi dalla dalla dalla eh wallahi yadda aka yi Allah ka tsare mu to shi da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda suke wanda suke da awaki ko tumaki ko shanu idan ba sa ba da haƙinta to za a sa waɗannan awakin ko tumakin ko shanun ta ringa tunkurin su ranar tashin alkiyama yace kuma ranar ko bakoloji babu na an san bakoloji ai mara kaho ko a kowa za ta tashi da kaho da shuri za su ringa taka shi da kafarsa a filin kiyama to kayan mutum ta yi kiwon shanu kuma ran kiyama na tana ta takaka kaga ya zama matsala da haka ana yin abu ana tara dukiya ne don a yi amfani da ita masu suka na yi masu turi na yi ya ce kuma a ranar babu wanda ba ta da ƙaho babu wanda ƙahon ke kare sai muka ce ya rasu da zai haƙinta wato suna so su ji ne ne za su yi na awaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in an nemi aron wani abin da ya shafe su baya akwai wanda aka ga ana huda na ana huda da saniya na akwai saniya da take jawo ruwa da guga akwai wanda tana da nono ana tatsan nono akuya duk wani abin da ake yi na aro wani dan aramu a ara masa shi ma ya samu ya dan more wato idan aka yi wannan ko suna ɗauko ruwa ko wani ɗaukan kaya saboda Allah waɗannan su ne kaga ba maganar zakka ake ba ya shi yasa na ce lallai mutum yana kiwo to ya sani a dinga dan yanka guda daya ana rarraba makota na an gane ai yawa na da haka suke yi na ka ga cikin sati ce a yanka can gidan malama na kai cinya can akai haka haka ake yi a mori arzikin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ya bashi arziki ya ce ta hukuncin da kuma shi ne wato mustahabbi ne saboda faɗin Allah da yake cewa wuce makikiniya kan bin Allah da kuma takawa ya ce kuma akwai lokacin da taimako zai zama wajibi dole ya zama wajibi a kan mutum wace ne ke zama wajibi shine lokacin da musulmi ya buƙaci taimakon a wajen mutum kuma shi mutumin wannan abin da zai yi taimakon da shi ya wadatu da shi sa'annan dan uwansa musulmi yana da bukatuwa ayan gane ya wadatu da shi yana da bukatuwa zaka ga misalan wannan suna da yawa suna da yawa banda irin yanda ƙasa take yanda ƙasa take da kuma musifu da wasu fitintunu da suka hana dan adam ya bi Allah ina neman in ba haka ba yanzu ya zan tashi zan tafi Jos misali nake yi zan tafi Jos ni kadai a mota amma ga ƴan uwana za su sa son za su je Jos misali na ki daukar su in na dauke su me zai daga to kaga amma za a iya ki dauka saboda fitina in ba a san mutane ba na misali saboda a iya daukan barawo na a iya ɗaukan nanu amma ya za a ya ce na san ka ka sani na san lafiya kalau don zan je kuma za ka je da suna ganin ka na tafi ai kasan ai kasan ban kyauta ba na tunda in na ɗauke ka ni ba sauka zan yi ba bane na ce waje na babu ai an gane shi yasa ya zama irin wannan wajibi ne saboda ba zan cutu ba na kai kuma kana da buƙatuwa da ga sunan ire-iren su أحكامها أحكام العالية هي لا يعار إلا شيء مباح ولا تعار جارية للودع ولا مسلم لخدمة كافر ولا دين أو ثوب لمهرم إذ التعاون على الإثم حرام قوله تعالى وتعاونوا على البر آه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما ليتي hukunce hukuncen wato hukunce-hukuncen aro ya ce su ne na farko ba a ba da aron abu sai in halalli ba a ba da aron abu sai idan halalli misali mala ya ce ba a aron baiwa wani ya ce ah wani tunda kana da baiwa ba na aronta an gane saboda shi in ya taɓa ta zine ka gane shi yasa ba a ba da aranta sa'annan ba a ba da aran bawa musulmi ga kafiri dan zai je ya musguna masa a matsayin shi na kafiri shi kuma a matsayin shi na musulmi sanan ba za a ba wanda yake cikin irami na aikin haji aran turare ba kuma ba za a ba shi aran tufafi ba saboda shi a wajen shi haramun ne ya sa turare a wajen shi haramun ne ya sanya tufafi a wannan lokacin so duk abin da yake haramun ne ba za a ba mutum aranta ba an gane yau ana ba da aran abin da yake halal ne yace saboda shi taimakekeniyar nan ba a yi shi akan sabon Allah yin shi akan sabon Allah haramun ne saboda Allah madaukakin sarki yace kada ku taimakekeniya akan sabon Allah da kuma itar iyaka malam ba ni aran bulala da hana wannan an gane ban aran wukarka na fasa wani taya eh so za ka ba da za ka ba da aro na yi katon abin da zai yi na halal ne na na biyu yace in sharada al-mu'iru ad-damana li ariyatihi damina hal musta'iru in atlafaha li qawli sallallahu alayhi wa sallam al-muslimuna ala shurutihi wa in lam yashadid wa taliba li juri ta'addud wa la tafrid fala yajibu daman daman ولكنه يستحب دمانها لقوله صلى الله عليه وسلم لإهدى نسائه وقد كسرت kusurar aliyatu da'ami da'amun bi da'am wa ina'in bi ina wa in talafat bi ta'addin aw tafridin daminat bi misliha aw qimatiha li qawli sallallahu alaihi wasallam ala al-yad ma akhadhat hatta tu'addiyahu wala yace na biyu sharadi na biyu shine idan wanda zai bada aro ya sanya sharadi to malam har zan baka aro amma in ya bata zaka ai an gane zan baka aro amma in abin ya bata zaka biya to idan mutum ya karba aro haka in ya bata sai ya biya ka ce eh to zan baka aro amma in ya bata zaka biya ce ba komai to in ya bata lalle sai ya biya me yasa zai biya saboda fadan annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna kan sharadin da suka yi duk sharadin da suka yi ya riga ya faɗi sharadi ka yarda da haka Allah kiyaye wani ba na aron mota ce in an sace za ka biya ni misali nake in ko aka sace to sai ya biya sai ya biya ka to shi ne sai sai ce sanan idan bai sanya sharaɗi ba kawai ya bashi aro idan abin ya ɓata ba tare da wani ta'addanci daga wajen mutumin ba ba tare da wani sakaci wato ba zai biya ba ai wannan misali a fili yake ko ba ni aran mashin ɗinka da Allah in je waje kaza Allah ya kiyaye da aka je sai aka sace mashin to kai ma an ma sata na ya sha bamban da kace ba ni aran mashin ka ce ma in an sace zaka biya to yanzu in an sace sai ya biya na wannan sharadi in kai haka babu laifi in kuma ya amsa babu laifi yanzu ka sai ya biya shine mala yace sai wato ana son a sanya sharadi musahabi ne a sanya wannan sharadi na in abin ya bata za a biya yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa ɗaya daga cikin matayensa alhali an fasa mata akushi shi ma hadisi ne wanda yake mai tsawo amma dai saboda a ji maganar ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ranar girkin ta bace sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci suna tare da sahabbai aka kawo za a kawo masa ɗayar kuma ita ma ta yi nata sai ta sa baiwarta ta in ta zo ta tunkuɗe wacce mai kawo abinci na kada ta tura abincin kuma haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo aka tura akushi ya kwaɗi ko ya fashe abinci ya zube eh annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi tashi aka kwashe abinci aka karbi na wanda ba abinci mai zube ba aka zuba da aka gama cin abinci aka ne wanda aka yi aka gama ya ce to shi wanda ba a fai bai fashen ba a kai wa wanda aka fasa mata a kun gane wanda aka fasa mata nata a kai mata wanda ba a wanda bai fashe ba yawa ita kuma wannan ta mata wanda eh na yawa shine da aka shine zaka ji yace cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam abinci da abinci sannan akwashi da akwashi wato ko ne an biya shi to kaga in ma ka san hawan nan in ka san wannan misali ka san wannan tarihi yanzu idan ka yi aure matan ka biyu ko matan ka uku ko matan ka hudu dan sun dan samu sabani abin zai dame ka na kawai sai dai kai kokari ka zama kana da adalci na kai kokari ka ringa gyarawa ka yi kokari ka ringa gyarawa mafi yawa kuma yadda ake gyarawa a tsakanin su shine ka zama tali-tali na? ba ku gane ma? ai shi zama da mata in ka zama tare-tare ka huta na? amma ka san karatun da mai mata ɗaya ba ya gane ba na? mai biyu uku hudu sun fi ganewa wato kar ka ɗauki abu da girma saboda ai ko tsakanin iyalinka ne idan akwai wasa to ko abu babba yazo zai zama wasa amma ka dau zaman aure kamar aikin office na ai dai kuna gana hausan ai ina nufin kawai ga inda aka dosa nan za a je ai kuskure za ka yi wahala za ka sha ka sha wahala a nan ka sha wahala ma a wajen Allah za ka ga dole a zama ana na ana tarawa ana duban bakin gatari ana cizawa ana busawa sai dai abu sai ka huta sai ka huta wannan shine abin da zaka fahimta a cikin tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga da da, da iyalansa akwai akwai wato a gani a ki gani na haji a kiji a yinga shashara abubuwa ana wuce su don ba haka ba ba zai yi ba sai ka ga rayuwar ta zama ta tattare na ta tsaya kai ka wahala ita ta wahala kuma ku ba ku ba Allah ba wannan karatun ba yana da tsada na eh Allah sai ku tsaya waje ɗaya kai ba ta ba Allah ba ita ba ta ba Allah ba kai ba ka ji daɗi ba ita ba ta ji daɗi ba na duk ku ta wahala amma in ka dawo abin da sauki sai ka ga abun nan laifin da za ta yi ma ka rinda shanyewa don na fassara muku abin da ake cewa ka rinda shanyewa kana yin haƙuri kana ɗaukan shi ba komai ba kullum ina magana zamantakewan aure sukan kawo labarin wani soja a nan garin ba sani ba yana nan ko baya nan amma nan garin soja ne babba tun wancan lokacin wajen shekara talatin da suka wuce sojoji suna zuwa in za a fitar da shi da mashina da mota a tsakar gidan shi ta san kuwa babban soja ne da wannan an zo sai an yi shirya ya wuri wata mata suka yi fada a cikin gida sai da tabban shi irin dan saman nan da ake ke yadda ka san saman nan haka yawa balkoni sai ta zo ta balkoni da kunu kunu ya sha yufan kan sojoji na ta an kakkame oga zai shiga mota kawai sai ta zuwa mar kunu kunu sosai ba shi odil ya ce har yadda gaban su yake bugawa ma har ya fi zarfin suna ga kamar ya ta zubo masa kunu ga yaran soja ga ma direbobi ga an ka gama barati da kunu sai ya bayan ya tara aka gama a ce a shi ya sai ya koma gida tana tsaye a wajen sojoji kowanne yana jira ya je ne ji hayaniya a je kawai zuwa ya canza uniform ya sa sabo kuma da ya zo ya yi wani tara mata ya ce mata bai bai ya shiga mota ya tafi ka ji karatun a aikace na na wannan ne ce da gane da na ce tali ba na ka ta sama ganewa da wato shi ke na wato darasin da ya koya ƙananan sojoji yana da yawa dan sun ɗau karatu babba dan ɗauka suka yi zai yi fushi na zai ji a ji ana hayaniya to ba ma sai da ya mata mai ba sai ya dawo mai ba tana na a tsaye da kwanon kunun da to shi ne ya ce sa'an da faɗin annabi sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa wato hannu abinda ta karɓa wato yana kanta ta dawo da shi wato duk abinda aka karɓa na aro na za a dawo da shi shi ne ce na uku alal musta'iri ma'uratul ariya inda raddi haka an ka an kanat la tahmilu illa bi hamilin أو أجرت سيارة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه nauyi na abin da za a biya na mai da aro to yana kan wanda ya aro musamman idan abin da aka karɓa ran ba za a iya mai da shi ba sai ya ci wani kuɗi an gane mutum ya zo ce ka ba shi a ran ira wata mota da ake gini da ita mai kasha na yawa wanda sai a mota ake ɗaukar ta in ta ba hanya lalata hanya take to kai da ka zo ka karɓaro kuɗin biyan motar da za a ɗau abin yanzu da ka zo ka ɗauka kai za ka biya in za a dawo da shi kai za ka biya shi ne abin da yake cewa wato duk wani nauyi na mai da aran za ka kai za ka ɗauka kai da kai aran abu ya ce saboda annabi sallasa ya ce a hannu ne ta ma ta dawo da abin da ta karba lahun shi ne ce la yajuzu lil musta'iri an yajira masta'arahu amma i'aratuhu bala wasa in kana yatahaqqaqu ridal mu'ir lahu wa illa fa malai ce bai halarta. ka karbi aran abu sa'annan ka bada shi haya bai halarta ka karbi aran abu ka bada shi haya yace amma aro zaka iya bada shi idan me shi ya yarda idan me shi ya yarda da wannan in kuma bai yarda ba ta wani na baka aro amma kar ka ba kowa an gane to ba da man ka ba kowa yawa amma an bai sama wannan shar'in ba za ka iya ba wani aro amma haya a'a na biyar ya ce in a ara ha'idan a alwadi khashibin masalan wala ya juzu an yarji a fi ariyati ya ta ya tsurar jidaru وكذلك من أعاد أرضا للزراعة فلا يرجع حتى يحصل الزرع lima fi zalika min al-idrar bil muslim wa huwa haram malace na biyar in mutun ya bada aran katanga wata ana aran katanga ko katangan gida ana aran katanga mana mutun yace da alawa na ka ara min katangan gidanka zan dora katako na shanya na ko zan dora na za ka ga wani katangar gidanka shi ne katangar gidan wani kuma sai ya ɗora kwano a kai ba da mai wannan sai da izinin ka dan taka ce in ka ba shi shi ba yana cikin aro to idan ka ba mutum aron irin wannan ya ɗora katakonsa to ba za ka ce ka fasa ba har sai dai ka tanganta wani sa'annan idan ka ba shi aron fili ya yi noma ba za ka ce ka fasa ba har sai ya girbe abin da ya noma kada ya yi shuka ka ce kai ka fasa na? a ba za ka yi haka ba ya ce saboda cikin yin haka akwai cutar da musulmi yin cutar da musulmi kuma haramun na shida shine na ƙarshe ya ce man a ara ariyatan ila ajalin yin sahabu lahu Allah ya dalibarar da ha illa ba da nihayatul adal mutumin da ya ba da aron wani abu aka sanya lokacin da za a dawo da shi to ba kada ya ce a dawo da shi kafin lokaci an karɓi aro a ramadan aka ce ma sai ramadanin mai zuwa za a dawo da shi to babu malaka ce a dawo da shi ba kafin ramadan sai ka yi haƙuri na sai lokacin da aka yi istifaƙi na ya yi sai ka ce a dawo da shi rafiyatu kitabatiha yadda ake rubuta aro a musulunci an yi aro ana rubutawa saboda me abubuwa da yawa da ba ma yi shi yasa in mutum ya mutu sai ka ga abubuwa sun zo sun cakuɗe na ta za a ta ganin abubuwa ba a san inda suka taso ba ba a san inda aka shishe amma in an shishe da su babu wani abu a ciki da yawa za ka ga in an mutu mutum sai ka ga abubuwa ba a san su amma in akwai rubutu na sai abin yana zuwa da sauki eh an san gashi nan an san gashi nan an san gashi nan bare ma yanzu da mutane suka zama ba sa jin da yawa suna iya ƙarya mutum in ya ga wani ya mutu sai lallaba ya ce yana bin shi bashi wani kuma yana bin shi bashi in ya ga ya mutu sai ya shiru duk yana faruwa ya ƙi faɗa don daman tsakanin shi ne kuma babu wani abu wanda yake shi ya manta shi ma inda wancan ya tafi shi ma yana da kan hanya na yana nan shi ma zai tafi Allah ya tsare mu a ara fulanun fulanan a ara fulanun kaza fulanan kaza ma zukira annahu lamma alahu wa biyadihi wa sata tasarrufihi wa zalika جميع الدار الفلانية أو الجرس الفلاني أو الصوب كذا على أن يسكن أو يلبس أو يركب هذا المذكور إلى مدة كذا أو مسافة كذا عارية صحيحة جائزة مضمونة مردودة مؤدات وسلم فلان المعير إلى فلان المستعير الدابة المذكورة فتسلمها تسلما شرعيا وسار بيده على الحكم المشروع أعلاه قبل كل منه قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا وذلك بتأخير تاريخ خلا wannan shine yanda ake rubuta wato aro a ce wane ya alawa wane kaza kuma wala din nan abin da ya ara masa nashi ne nashi ne yana da mulki akan wani abu gida guda gaba sukutun an ara masa ko kuma gona sukutun an ana masa gonan wani an ara masa ko tufafi kaza an ara masa zai zauna a gidan zuwa kaza na zai zauna misali daga watan ɗaya zuwa watan ɗaya na wata shekara haka dai a faɗi duk abin da zai yi ko tufafi zai dawo da ita ran kaza ko abin hawa zai hau zuwa lokaci kaza ko duk abin da aka yi a sa iyakarsa yace wannan aro ne wanda yake ingantacce halattacce wanda aka ɗauki nauyinsa za a dawo da shi lokacin dawo da shi kuma mai aron ya karɓi abin da aka bashi aron na dabba ne shi a ambaci sunanta ya karɓe ta karɓa na shari'a yanda hukunci ya tanadi kowanne ya yarda da wannan yadda shari'a ta tanadi sai a sa kwanan wata ranar kaza da kaza shikenan to kaga an aka yi wannan takaddar aka ba wanda ya bada aro wanda ya bada aro shi ma ya rike kaga ko rasuwa aka yi na idan aka zo da ita ai kaga ba wani jayayya cewa abu kaza abu kaza aro ka karba ka dawo da shi saboda mai shi ya rasu eh ike da sai almaddatu rabi'a ko lokaci yayin muji ba almaddatu rabi'a tilgasbi wato madata ta hudu a cikin kwaci kwace ada hausa ma shi nan shi kwace ko ka kwace abin mutum ba da yardarsa ba shi ne kwace ko na'am to kwace shi ne mala ya ce tarihu algasbu huwa al-istila'u ala malil ghairi qaharan bi ghairi haqqin wa dhalika ka an yasawli ahadun ala dari ahadin fayaskunaha aw dabbatu ahadin fayarkabuha mala ya ce tarifin kwace a musulunci shine kamar mutum kawai ya kama ya ebi dukiyar wani da ƙarfi ba tare da haƙi ba ko kawai mutum ya ga wani gida an gama an rufa an abin nan kawai cikin dare ya je ya tare a shi na? eh ba gidan shi ba yawa ya shiga gidan ya zauna ko ya ga wani abin hawa an tsare kai ya kunce ya hau to shi da mala yace hukumuhu al-gasbu muharramun bi qawli llahi ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ala wannan ba Allah bane ala inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam من اقتدى من الأرض شبرا ظلما توقه يوم القيامة من سبيع أرضنا وقالوا صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا أني بنفسه ما لا يتي hukuncin kwace a musulunci hukuncin kwace a musulunci haramun haramu Allah ya haramta kwace saboda Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna wannan barna ce da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ku ji jinananku da dukiyoyinku haramun ne wani ya taba sai da yardanku da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce duk wanda ya ci wani yanki na ƙasa fili land na wani yadda ya ci wani yanki na ƙasa ko da da taƙi guda ne saboda zalunci taƙi guda saboda zalunci wannan yankin da ya ci idan tashin alƙiyama ta zo za a yanke masa wannan yankin amma fa za a yanko shi tun daga ƙasa ta bakwai yanzu mutum ya ci fili kamar filin masallacin nan na to za a ɗauko masa shi daga ƙasa ta bakwai to Allah na tuba ko daga foundation za a ɗauko ma na ƙasa za akwai aiki wallahi kuma haka za a yi daga ƙasa ta bakwai kasan tsakanin ƙasa ta ɗaya zuwa ƙasa ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ne ba yasa Allah ya ji kan malar lawan ƙalar rawu ba ku ci amin ba Allah ya sa ya huta eh ai kaga shi da yake karatu cewa yake yi in an ran kiyama da ba dan gaban ba dan ba yace an ce ya tafi aljanna ma sai ya tsaya kallo to yace zai ga mutane da kaya Allah ya jigan shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kasan bakwai za a yanko mu haka kenan sai mutum ya kiyaye da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato dukiyar mutum musulmi ba ta halarta sai dai da sarransa sai dai da sarransa mutum da sararsa in ya baka yanzu mutum kawai kira ka ya ce ya ba ka kyautan biliyan ɗari na biliyan ɗari kyauta shi nan Allah ya yanke ɗansa Allah ya yanke raga sai ka yi ta ci na ka samu halal wanda kawai ya baka biliyan ɗari kyauta ba za a samu shi ne ɗan yaro ƙarami wanda bai balaga ba ko mahaukaci shi shari'a ba za ta yadda a mutum da hankalinsa naka ne nasa ne ya baka har da Allah ya baka akwai mahaukaci bai baka ba amma ɗan giya ya baka ko ba ku gane karatun ba mahaukaci bai baka ba amma ɗan giya ya baka eh mutum ya je yana magi ya sha giya ya ce ma zo ga shi ya bada ya zare kudi ya baka shi kenan ta ci bulus eh eh amma mahaukaci baka ci ba ai kamar sakin aure ne idan mahaukaci ya sake ba ta shi ba ta saku ba amma ɗan giya ya sake ba ta shi ta saku in gobe ya farfado ya ce ina take sai a ce ka sake ta yawa shi kenan an gama idan ɗan giya in mahaukaci Allah kiyaye ya ɗauki tace ya rauka mutum ya mutu ba za a mara komai ba amma in ɗan giya ya yi haka za a kashe shi eh za a kashe shi to alhamdulillah sai mu tashi a hakamuhu hakamul gasmi ya rahmakallah Na'am, mutum ne ya yi ranci amma bai rubuta ba, amma ya gaya wa waɗanda suke gadansa cewa wane yana bi na kaza. To, babu komai, shi dama ai rubuta bashi malamai suka ce ba wajibi ba. Musulunci ya yi umarni yana so a rubuta, amma bai zama dole ba. saboda a ciki akwai da Allah ya sauke sake akwai da Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudilunaha bainakum falaysa alaykum junahu alla tarkubuha ace in dai kasuwanci da kuke ta yau da kullu Allah ya ce babu laifin makurubuta amma sai dai kafa sheda hmm ka kafa sheda da ka rubutun da yafi yafi samun nutsuwa saboda na baki a iya karyatawa ai cewa ba a san haka ba ne amma rubutun ko yana rubuta ka sa hannu ya sa hannu ya fi zama ko a wajen kotu ne an fi son rubutu da shaidan baki Allahu ala wa alaikum assalam bari ya gama ina zuwa tana da me dukiya to wai kamar yana gaban masallaci yana da dukiya ba wanda ba shi can yana da dukiya yana da dukiya a gaban masallaci yana jin tsoron dukiyarsa wai yana iya bin sallah daga wajen dukiyar ba za ka bi ba abinda musulunci ya ce shine in an kira sallah ka kulle dukiyar ko ka sa mata tsaro yadda za ka zo ka yi sallah yau ba ka tsaya a wajen dukiya kana sai da kaya kana sallah na eh mana akwai wanda za ka ga yana sallah har canji yake ba wa yana haka wai karami aka ɗauka babba yana fara wai sallah yake wannan wasa ne na yana wai yana nuna wai ba nan za a ɗauka ba na ya yi wa mutu a gwajin abin da sallarsa har an canji na ce ma yana bayarwa ba eh yana wannan wasa ne gaske yadda Allah ya ce a ajiye kasuwa mintuna nawa ne a yi sallah da haka in ka shago ne da kai ka shirya yadda za ka iya kulle shi ka je ka yi sallah wannan shine rayuwa ta gaskiya in kuma misali tunda ba juma'a bace juma'a ce in kai haka shi ma za ku haɗu da Allah amma in ba juma'a bace kana iya tunda lokacin sallah wurare daban-daban yaron shagonka ya je azhar a inda ake yin karfe ɗaya misali nake yi ka an gane saraya su dawo shago wasu su je su yi azhar a inda ake ɗaya da rabi na shago dai na buɗe idan ba juma'a ba ne kuka haka babu ne amma in juma'a ne kun ci ma kun shiga haƙƙin Allah yanda Allah ne ya ce ku bar kasuwa ran juma'a musulmi ya bar kasuwa wa zarul bai'a Allah ya ce ku bar kasuwa ku bari kuma sai ya ce zalikum khairul lakum kuntum ta'lamu wannan shi yafi muku alheri eh in mutum yayi ya bi umarnin Allah shi harkar duniya ma Allah shi yake masa duk wannan da kaza ana ta kokari Allah shi yake wa mutum shi yasa in kuma yama ba wanda ya isa ya canza ba wanda ya isa ya ya canza mutum ya tsaya yadda Allah musamman wajen sallah to sai Allah ya shige masa gaba a cikin lamarin sa wannan yana faruwa tun da ya tun har gobe har jibi har jibi Allah ya in dai ka tsaya kan sallah zaka ga Allah ya shige ma lamarin ko meye kuma sai ka ga Allah ya ma dan shi yake na taɓa ba ku labarin FCD ko to wannan ƙara ne wasu ba su ji ba saboda sallah na FCD wannan ina ba ku life story a engineering department ya faru director engineering mutane biyu an yi sallar juma'a lokacin nan ana idar da sallar juma'a ana yin la'asar duk darasoshin na kowa garin sai ke kama na nufin sai kuma monday wasu wasu sai lahadi da yamma to suna da fayi guda biyu staff ne dukansu suna so a sa musu hannu kuma sun san darakta da in yi la'asar kawai tafiya ake yi suka je ofishinsa suna zaune suna allah allah ya ba da dama a shiga a sa hannu to har la'asar aka kira la'asar shi ne sai ɗayan ya ce wa abokinsa wani an kira sallah muje ya ce muje an ce mana fa in ya fita shi a zai sai ce to gaskiya ni zan je ne sallah sai ya riƙe fa'azin shi sai ya ji sahara ya je alwala sai ya shiga masallaci ya ajiye fa'azin shi yana nafila ka san da ban san yanzu ba da FCD duk ofishin director na kofa biyu ne har yanzu ba ko kofa biyu ne da shi yana iya shigowa ofis ba ku sani ba na namun ya fita ba ku sani ba ku da kuke jiran falo to da ya alwala kawai sai ya fita ta can kuma shi ma din ya alwala direct masallaci ya tafi ya kuma ce wa direba ya shintsa da komai aka kai kayan mota ana fitowa sallah za su ji hala aikin Allah sai direct ya zo kusa da wannan fita shi ma yana nafila bayan idan da nafila ya ce ko salli bai ce masa ba saboda ya san magana sai ya ɗauko fayil sai ya ɗauko biro sai ya samar hannu sai ya tura masa aka yi sallah aka yi sallama ya fito ya shiga mota direba ya ja yi kuma wanda ya tsaya ya addu'a ya addu'a ya gode Allah da ya fita sai ya haura sama ya ce masa to zo mu tafi ya ce mu je ila ya ce ka gani ya aka yi ce mar sallah wallahi sallah wallahi kuma haka aka yi sallah ta yaki eh kuma wallahi kaga wannan abun da komai in kai Allah zai komai komai karkace ne wannan shine yake yin komai eh Allah ka shirye da mu to na ƙarshe ko amin amin A'a abinda za a iya ba malamin can na ƙarshe ko? shi kenan daga kai sai mu tashi cewa yana neman ƙarin bayani akan abin da za a iya ajiyewa a sai da wani malami ya ce babu abin da za a akwai mana da huluna na? na ga sunan ba za su ƙirgu ba ma na? ga biruna ga yadina ga sunan suna nan wanda za a iya ajiyewa abinda ba za a ajiye ba wataƙila yana so ya ce abin da ya shafi abinci ina nufin wataƙila abin da da ba a ci yana so ya ce yanzu ana ci da haka ga kenan iddikar ya hau kan duk abubuwa wanda suke da alaƙa da rayuwar musulmi ko rayuwar ɗan adam dama ma me yasa musulunci ya na iddikar iddikar shine mutum ya itikar mutum ya sai abinci ya koyi ya yi tsada ya siyar da musulunci ya hana kar mutum ya je abinci fiye da kwana uku haramun ne saboda kar mutane su ga yunwa to wataƙila damun malamai sun haɗa duk wani abin da yake da alaƙa da rayuwar mutane man fetur kun ga yana ciki ga su nan yanzu wataƙila kawai yana son shi abubuwa sun shiga ne amma ko wannan abin da aka siya yanzu ka tare huluna ka je ka boye zulmi da kai yau a cikin abinci to shi ne dai magana da nake fara duk abin da in ka boye wasu na bukatuwa da shi shi ne babu eh kaga da a kila abin nan da ce da ba a ce ta kila yanzu ana ci abin da da ba a damu da shi ba yanzu an damu da shi wata kila nan shekara talatin da suka wuce in ka boye garin rogo ko kallon ka ba wanda zai a misali nake na yawa ka gani ka gani amma yanzu ka in ka boye shi ka boye abinci shi ne ma'anar da yake faɗi Allahu a'lam na ba dama su suka baka ladin ba ba dama hukuma ta baka ba to in an ta ce ta kara ma ko mita ɗari ta kara ma shi kenan dawon matsalar shine wanda ba a kara ma ba naka ba ka shiga shine kawai matsala amma hukuma an ta ce daga nan zuwa sule da an baka kada ta zama naka duka suna da laifi tsakanin mai zamiya a mai zamiya ne mai laifi ai an san zamiya ko kamar kana bin mutum bashi kana bin mutum bashi misali dubu goma sai wani abokin ku ya haɗu da kai sai ya baka dubu goma ya ce ka kai mana na shi ne sai ka sa a ka ce to amma dubu goma in kawo ba to dubu goma na shi ne zamiya to wannan musulunci bai yadda ba musulunci bai yadda ka yi wannan ba shi zai yi laifi in ya ki iya akwai wanda su suke idiyan bashi shi ma bai da kyau amma kai ma zamiya bai da kyau da ka iya bashi kayan shi ka ce to ba ni ba ni a zakka ma ba a yadda ka yi zamiya ba ba zai kudin mutum mutum ne tana bin shi bashi za ka bashi zakka musulunci bai yadda ka ce to shi kenan zaman zan baka zakka dubu goma to na rike dubu goma malama suka ce har in ka bashi sai ka sai washe gari kuma ka ce wani goma na ina dubu goma lokacin ya je ya yi tabbata don wani abu ne daban ba a son a haɗa shi da wani abu wallahu ala sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اتنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى قدرها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمصائب يا مجيب الاسرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين